أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما كان يقوى مسلمي أتكون إلى ثلاثة أخو قوة تقر إجرم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوء على تاريخ إلى ثلاثين بقي wanda ya daidai da goma ga watan biyar da diddigar haihuwar isa kamarin alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha shida za mu zama na biyu a cikin wannan littafin da yake gabanmu almawari wanda shek aliyu sabuni ya rubuta littafin da muka ce kuma yana magana akan ilimin da suke tamfara ne da rabon gado karatunmu na farko kusan mukaddimar da mai littafin ya rubuta ta da ita muka karanta da ɗan takaitaccen jan hankali dangane da shi kansa ilimin rabon gado da kuma tarihin haihuwar shi marubucin wannan littafi ne yau kai tsaye za mu karanta tsarin da ya bi a wajen rubuta wannan littafi ne shi ne a shafi na takwas inda mana yake tariƙatun bahasi hanyar da aka bi wajen bincike ko wajen rubuta wannan littafi ɗin kuma kamar da muka faɗa a wancan satin asalin littafi ne na jami'a ko lantoci ne da aka yi wa da ɗaliban jami'a su ne aka tsara aka dawo da su a matsayin littafi ke sa su ba mu da za mu ga duka tsarin da yi su yana ta lacca ta farko lacca ta biyu lacca ta uku in muka dai kan littafin kai sai bismillahir rahmanir rahim malaka tariqatul bahth hanyar wallafa littafi sai ta al-muhadaratul ula muhabara ta farko da malam ya gabatar ita ce lakkaci ta farko shiga ajinsa na farko a wannan kwas ɗin sai ce abinda za a tattauna su ne ayatul mawarisi ayoyin da suka yi magana a kan rabon gado a alkur'ani ni ne zai ga ɗaliban shi da aya kaza da aya kaza da aya kaza wa ma fiha da abinda suka kunsa min ahkamin daruriyatin dafika na hukunce hukunce masu zirki kuma hukunce hukuncen da suke na dole ne akan kowa da haka za a tattaro menene ayoyin rabon gado wani ayoyi mai suka kunsa akwai kuma ilimin buga a cikin waɗannan ayoyin shine abin da malam zai zanzaro wa ɗaliban shi a cikin lacca ta farko sai ce al-muhabaratu thaniya lacca ta biyu haɗuwarsa ta biyu kenan da ɗaliban shi sai ce at-ta'rifu bil miras za a sanar da ɗaliban shine mai ake nufi da ilimin rabon gado menene mirasi menene gado wace rika menene abin da shi magajin yake bari abin da magaji ya bari ake kiran shi tarika estate ko wa shurutul irsi da kuma wani ma sharaɗi ne ake cin gado yanzu kawai da mutum ya mutu giwa ta faɗi kawai sai mu tattara mu sai mun zo mu ci gado akwai sharuɗan da suke sawa a ya ci gadon bi ko ko bi ta ci gadon su to waɗanne sharuɗa ne suke sawa a ci gadon juna wa mawani uhu kuma menene suke hana mutum ya ci gadon a kan shuru sun tabbata kana da dangantaka da kai da mutum ko kuna da auratayya kai da mutum ko kuna da barance kai da mutum amma kuma wani abu sai ya taso kuma sai ya hana ka ci gadon nashi to menene abubuwan da suke hanawa ga mutum iri da mutum ga dalilin ya samu amma kuma wani abu sai ya nuna masa katanga ya hana cin gado shine abin da malam sai tattauna ɗaliban shi a cikin haɗuwa ta biyu al-muhadara sadisa haɗuwa ta uku malam yi da yace al-furudul muqaddara fil qur'anil karim shine kasan da aka ware a cikin alqur'ani ne girma al-furud shine jam'i na farz farz kuma yin abin da Allah ya tsaga ya ba wa mutum shi da karantansa to waɗanne abubuwa ne wani kaso ne cikin gado Allah da kansa ya tsaga ya ce gashi a bawa magada wani gurin namu da an ce nisfi wani gurin a ce sulusi wani gurin a ce sudusi wani gurin a ce sulusani wani gurin a ce dukiyar gabaki da ko to ina ne Allah madaukakin sarki da wani kaso ne da wani kaso ne Allah ya ambata su cikin alqur'ani wa ashabuha kuma suwaye masu cin wannan rabon da aka kaddara in aka ce sudusi mutum da wanda suke cin sudusi a duniya da haka da ka zo rabon gado an ce sudusi to yaka tana to da waye da waye da waye suke fadowa a gado masu cin sudusi in an ce nufi mutum nawa ne a duniyar gado suke cin nufi idan an ce sulusi mutum nawa ne a duniyar gado suke cin sulusi wannan shine abin da malam zai gaya wa ɗalibai a cikin haɗuwa ta uku wa shurutu irsihim da kuma sharuɗan wannan gadar ma'ana kowane kaso da ake ba da suna kamfani da sharaɗi misali namiji akwai rukun da ake ce yana cin rabon matan shi in ta mutu yana cin rabin dukiyar shi yana cin rabin dukiyar ta kai ko amma da wani sharaɗi ne zai cin rabin dukiyar ta shine idan ba ta da ɗa da shi ko da waninsa ka zo da shi da sharaɗin da ake da bukata kuma daidai shi wannan mijin yana tasowa ya ji ɗaya bisa hudu na wannan matar tashi amma da wani sharafi in sun aihu da shi ko sun aihu da wani kafin shi wannan ne zai sa shi ne ya ci rubuci to wannan yana abin da za a tattauna a cikin haɗuwa ta uku sai ma da yace al-muhadaratu rabi'a latta ta hudu ko haɗuwa ta hudu al-asabat suwaye asabat yan kwace duka in an zo da bangado ko akwai da ba sa jiran a yi ta surutu a yi ta kaza kawai sun zo gaba ɗaya za su tattara su kwashi ko kuma in kun tsakura kun tsakura kun tsakura abin da kuka rage gaba ɗaya zai handa mai ya ci gaba to suna ke kiran su asabat suwa ƴan kwace duka wa anwa'uha da kuma kashe-kashen su wa jihadiha da kuma fuskokin da suwaye a wani fuskoki ne suke kwace dukiya idan an zo rabon gado malaka hukumu kullu sirrin minha da kuma hukuncin kowane samfuri cikin su da tafsir daki da daki mana waye in sun zo shi kadai zai iya kwahe dukiya to da waye da waye suke iya kwahe dukiya ga baki ɗaya in sun zo su kadai sai ka mutu sai ka bar ɗanka kwaya ɗaya tak a duniya na mutu in aka zo da bangado a ra'ayi na da ɗan mutu shi kadai aka wai aje wajen alkali ba ba alkali da kira shi alkali zaka rawa mana gado me za a yi sai baba na da yi mutu kaga ai ba zan tsara ban gado shi dai ka bari gaba ɗaya da suka ra kwani shikenan kana jazarar manaja na kamfani yana mutuwa shikenan zama jazarar manaja ko kana cewa mai ya zama cewa ma kana da miliyan goma kana mutuwa shikenan zama miliyan goma da abu sai a cire wasiya insha Allah Allah zaka da alkhairi المحاضرة الخامسة سيكون حدوى تبير ما لا يكي فيها تعريف الحجر فأنا إذا تسونا مين كامشي أقادو لذا كان أجدي كاتن سلسك كلا بنقادا مثل كان أصاري لربنكا يأتي أيواني أما كامشي فكامشي تلجيب أبو إن كامشي تلجيب هذا أنا يسوسة تلجيب أما يورا يبسوسة كذا يكيسي فمي وانا كامشي أتكين قادو وأنواعه لكما كشكتنسا وشروطه لكم شرطه وبيان المسألة المشتركة لكم بيان أكن وتمسألة دما دمان قادوا سكي كرنسة المشتركة أي مفالة دي شاكي نوكو أقول وانا يوتو مسألة لي أجادو سوسونا قريه لي زمن كيش to duk wani rabon gado da ka gama malamai sun masa suna mai zaman kai to an kai an komo ne kwakwalwa ta yi zafi hatta a tsawon sabbai sahabbai kwakwalwarsu ta yi zafi tabi'ai kwakwalwarsu ta yi zafi malaman cikin kwakwalwarsu ta yi zafi to ya a sama mata suna a cikin sai a bata mai zaman kanta to daga ciki akwai wannan matsala da ake kiranta al-mas'alatul mushtarika matsalar tarayya ya ake samun matsalar tarayya kuma a ina ne kai ma an goma rabon gado da an yi goma ka an ce ai ya mutu ƴan uwansa akwai wane da wane da wane kana kallon ka ta wani ai mushtarika ce kaga akwai nau'i na birgiya ko ba wai gadan za ka raba musu a har sunan ma gadan ka san shi to akwai burgi a cikin irin waɗannan matsalatul mushtarika to ita wannan matsalatul mushtarika malamai suna mata suna kusan biyar a gado duk inda ka ganta ita wasu malaman su ce mata mushtarika matsalar tarayya a yi tarayya wasu suna ce mata umariya eh umariya umar dan khattabi ko to ana mata suna da umar dan khattabi ana ce mata umariya saboda sau biyu kuma ɗan kasa yana raba ta kuma sau biyu rabansa yana bambanta kashin farko da ya zo raba ya ce da wane da wane kuna da gado wane koma gida da shekara ta sake zuwa sai Allah sake jarrabawa irin dai waɗannan mutanen su aka bari mutu aka bari sai suka sake dawa wajen Umar ɗan Khattabi da ya sake rabo na wancan shekara ɗaya da ya haba Umar ɗan Khattabi yanzu inda a ce ubana dutse ne ko ubana jaki ne za a hana ni wannan gadon Umar ɗan Khattabi ya ce ba za a hana ta ba sai ta to ku kwatsa da shi ko raba ku kwatsa din shi ne aka sa mata suna ne mushtarika da aka sa mata umariya saboda ya yi rabo sau biyu wannan shekarar ya raba wannan shekarar ba ya raba shi sa ba suke kiranta umariya haka suna kiranta mai suna hajariya matsalar dutse saboda ya ce inda uban na dutse ne fa kaga kenan za su da suna ne suna matsayin uwa da rai da ta insha Allah ta'ala kaga ana ta kallo na ko ana kiranta hajariya ana kiranta kuma imariya matsalar jaki da yake to wani ko kai wata aka inda ya ce uba na fa duki ne wata ba sai ta Umar kaddara baba na jaki ne hade uwar mu daya sai Umar ya ce gaskiya ne wai malamai suka mata kura ana ce mata mustarika ana ce mata umariya ana ce mata hajariya ana ce mata imariya sauran duka na biyar ko ana ce mata yammiya hab annahu ba abana hajaran mulkan fil yammi kaddara baban mu duki ne an jefa shi a teku ai baya nan kenan ko yace to da mu da su ai uwar mu daya ya kamata kenan in sun ci gado a dalilin uwa mu ma mu ci gado a dalilin uwa wanda idan da ake kiranta ne matsala mushtarika to ake samu matsala mushtarika a raban gado shi ne mace tana da mulki sai ta faɗi ta mutu ran da ta mutu sai zama to akwai mijin da yake aurenta akwai uwan da ta haife ta a duniya akwai ƴan uwanta da suke uwa ɗaya a duniya su biyu ko abin da yake biyu sannan kuma akwai ɗan uwanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya shi kadai ko su dubu duk matsalar daidai da daidai take wanda ita ake kiran ta ne matsala mushkarika ran da mutum ya faɗi ya mutu sai ya bar mijin mace ta faɗi ta mutu sai ta bar mijin shi nawa ake ba shi cikin rabon gado mace ce ta mutu ta bar mijin idan babu da a bayan nan wani ya sauraya ce ba da sassan daga bayan ka ko da aka yanzu yana mutuwa tun da bayi da ɗa wannan matar ba ta da ɗa kai ce za ka ɗauki rabin dukiyar kwatokam ka ba mijinsa to kuma sannan ga kuma uwar da ya bari uwar da ta bari ita kuma uwa nawa ake bata a gado what over six now now to yanzu abin da ya kamata a mata bayan an bayawa now ita uwa tana cin ɗaya bisa uku ne a cikin rabon gado sharadi ɗaya ɗaya ne kawai Allah ya sa mata fa ilam yakun lahu awawarithu abawahu kal ummi sulus idan uwa da uba ne kadai za su ci gado to anan ne uwa take cin sulus amma in wani zai tsallako cikin gadon to sai an sake kallo kuma idan wasu suna nan ko da ba za su ci gado ba to suna hana uwa ta ci wannan sulusi din shi ne yake cewa fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudu to wannan raban gadon an ga wani da uwa tun an ga da suke uwa ɗaya da ta haifa to bi ko ga da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko shi dai ko su dubu saboda haka kenan za su hana baba su su tsaye bisa uku za ta ci ɗaya bisa nawa ɗaya bisa shida sai kuma me ƴan uwa guda biyu wanda suke uwa ɗaya sunan Allah ambata garfan su ko su ne farkon a cikin yufi kuma Allah fi auladi kum da zakari mai tuba hasil unsa yayi fa in kana wai da tafaranin fa in kana da kalzari wala huma sulusani min matar min ba'di wasiyati yusi biha aw riba ita ba fa in kana rajulun yulasu kalalatu amra'atun wala hu aqul aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sulus fa in kana akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi sulus to yanzu kana da yan uwa guda biyu zaka hada su cikin nawa cikin sulusi wannan yana da 1 over 2 wannan tana da 1 over 6 wannan tana da 1 over nawa su kuma suna da 1 over sulusi ko 1 over 3 ko da biyu da shida da uku wata lamba ce za ka raba za su yi ga cikinta mafi kankanta na sha biyu cikinta ma mala kwarai da gaske shida za ta shiga cikin shida mala shida ce ko shida za ta shiga cikin shida uku za ta shiga cikin shida biyu za ta shiga cikin shida to idan biyu ta shiga cikin shida sau nawa za ta shiga sau uku ko yanzu ka ware rabo uku a cikin shida saura nawa saura uku ko ita uwa tana da wani over six shida za ta shiga cikin shida sau nawa a cikin shida ka ware ɗaya ka ware uku saura nawa su wannan suna da wani over three ko uku ta shiga cikin shida sau nawa sau biyu ko to ga biyu ga ɗaya ga uku nawa kenan wa bai samu ba a haba malam ai wanda aka bari muka ce maka akwai biki akwai uwa akwai guda biyu wanda suke uwa ɗaya akwai guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wa bai samu ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwantakarwa ta fi ƙarfi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko da aka tura aka zo da Umar dan Khattab a shekara farko sai ce waɗannan su ne Allah ya ce masu kaso a Al-Qur'ani one over two one over six one over three kuma dukiya ta ƙariya za a yi sai ta tafi fakka rabu wannan shine kasan Umar a farko shine kasan Ali dan Abi Talib shine kasan Abu Bakar Siddiq har ya mutu haka yake da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka da aka ce da Abu Bakar rabu ne hakuri tafi bai da sauran kai shekara mai zuwa da ta sake dawa da aka sake dawa da irin wannan matsalar dai Umar zai ce rabo ya kare kai da kuke uwa ɗaya uba ɗaya duk da karfin zumuntarka duk da karfin dangantaka ce ta uwa ba abin da ya tsora sai ta haba Umar ba dai saboda muna uwa ɗaya uba ɗaya ba da na rasa sai ta to mai da uban na duki ke ban da uba idan ya zama ta bai da uba ina za a ce masa kenan ba uwarsa ɗaya ba sai ta to kaddara ban da uba sai sauran uwa ɗaya ko yace tunda ina da uwa ɗaya kenan zaka dare ni cikin ajo ku sai ka mana rabon gado tare da tare Umar kuma sai kalla abin haka ce kuma haka ne fa to wani ita ce malamai suke ce mata mushtarika tunda ya ce a maida uban nasa duki suke ce mata hajariya wani gudu yace ya ce a maida hijaki suke ce mata himariya Umar kan matsar ya yi ta sau biyu suke ce mata ubariya ya ce a jefa a teku suke ce mata yamniya to a cikin cikin muhazara ta biyar ne malam zai gaya musu ne ne matsala mushtarika na'am
yana da mata ne ko yayi da maza yan uwa na'am shi daga cikin wannan siffar da muka bada in wa aka canza to ta tsaye daga mushtarika wani kaso za a mata daban ita ce kawai cikin bangaren da ya zo maka a wannan sura shi kaɗai ne ka amma suna mushtarika in ba ba wanda baka samu bai faɗo cikin wannan ba na'am na'am sai na'am duka misalin ɗaya ne shi misali kamar ka uku ne a gidanku babu ku ta haifa kai da wanda ya mutu ita ta haife ku kuma uba ɗaya haife ku da baban ku ya rufe ta tafi wani gidan sai ta baki aure ta haifi mutum biyu da aka zo da bangare aka ce wannan mutum biyu na can gidan sun samu amma kai da ta fara haihuwar ku waɗai waɗai ba ku samu ba ta ga yanzu yan sanda suka raba za a samu matsala a wannan gadon ku da za a yi sun yi zalunci ko sun yi ban kai yadda su kadara baba na ma a ce ban mu da uba a yanke gudu misali ma ko kadara ta a yanke gudu a dai suna da uwa ko uwarsu da ita to kadara mu da ayin yanzu ne ko kadara mu shi ne rabu da dai muna da uwa daya wanda ita ake karanta umariya sai al muhadaratu sadisa muhadara ta shida sai ce al kaka in aka bar rabon gado ne matsayin kaka wa hakamu tafsiliya da hukunce hukuncensa dakki da dakki amma al ikhwati wal akhawati in ya haɗu da ‘yan uwa maza da kuma ‘yan uwa mata. Shi ka'idar gado shi ne idan ɗa baya nan, automatically jika shi ne yake zawa ne, shi ne yake tasowa zawa gurin ɗa ko? Idan uba baya nan automatically wa ke zuwa gurinsa, kaka ne ko? Gare ko. to sai aka kalla idan aka ce kaka yana zuwa a matsayin uba ne kai tsaye akwai kuma kudin haka zo rabon gado za a samu matsala ka gane abin da ake nufi yanzu misali ku biyu ne a gidan uwa ɗaya uba ɗaya baban ku ɗaya sai baban ku ya riga ku rasuwa kuma sai aka ce to na farkon ya rasu ba saura kai kaɗai ka rage ba baban baban ka yana na ba ne kakan ba don aka ce kaka yana matsayin uba kai tsaye kenan wani kakan ne zo bai kwashe dukiyar kai tsaye kai da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba abin da ba ka samu haka ne sai malamai suka ce to a kalla me ya alakar wannan mamacin da wannan kakan na misali ku biyu a gidanku babanku ya haifa da kai da yayanka sai babanka ya rasu amma shi baban sai yana nan mene tsakanin ku shi kakanka kai jikansa ko da kai da wannan kuma dan gidanku ba wa da kane kuke ba idan wa ya rasu saurawa saura kane ko to a duniya ba shi da kowa sai wannan kakan sai kanansa wa da shi gadansa idan aka ce kaka yana matsayin uba kenan kaka ne zai kwashe dukiyar gaba ɗaya ko to wannan da suke uwa ɗaya uba ɗaya ne zai samu ba komai sai aka ce to mun yadda ba komai amma a kalla shi wannan yayan da ya rufe me ya haɗa shi da wannan mamacin uba ne ko baban ku ne da suka da dangantakar ba sai aka ce to kaiwa da kane me ya dangantakar ku da wannan mamacin har yau uba ne ko to yadda uba ya haɗa kaka da jika haka uba ya haɗawa da kane ko sai aka ce to ya kuma wani zai samu wani ya rasa sai malamai suka ce kenan dole in aka je aka dawo ba kowane guri bane kaka yake daidai a matsayin uba da suka gano haka don aka zo rabon gado sai a ware kaka sai a ce masa to kaka ima lissafin sa daban shi yasa malam Buhari bai da sai ce to aljaddu waye kaka wa ahkamu tafsiliya da hukunta hukuntan sa daki da daki a ina za a samu daki da daki in ya haɗu da ƴan uwa maza ko da ƴan uwa mata sai ka gane wani irin matakai malamai suka bi suka raba gadon su ƴan uwa ba za an zalunce su ba shi kaka ba zai an zalunce shi ba sai yake kuma wal mas'alatul asgariya da ko abin da malamai suke ce mata mas'alatul asgariya ita ma mas'alatul asgariya mun samu na daban gado mai suna na karan kansa a musulunci ko المسألة الأكدرية مسألة الأكدرية منين أكدرية daga ina aka samu akdariya malamai sun yi sabani mazhabi biyu su suka fi shahara wasu kuma suna da sauran mazhabi akan me yasa aka samu da kuma akdariya sai suka ce wata mace ce daga banu akdar wata kabila ce banu akdar ita ce ta zo ta yi tambaya akan wannan gadon da kai yayi zafi sai aka ce to a sawa rabon gadon suna da sunan ko da sunan kabila sai ake ce mata mas'alatul akdariya wasu malaman kuma suka ce a'a zaid bin sabit waye zaid bin sabit shi ne yafi kowa kwarewa a wajen rabon gado ko to sai ajiye ka'ida ce duk gadon duniya idan ya zo akan wannan tsarin za a dora shi kuma tun da yake raba gado bai taɓa samun abin da ya karya masa ka'idar ba sai ranar wannan matsalar ta faru saboda haka duk inda ya so ya ga an bokar ka'idar tasa duk inda ya fiye da bokar ka'idar tasa duk inda ya kullu da an bokar ka'idar tasa ya malamai suka ce to wannan ne yasa ta mata suna al-asdariya li'annaha qaddarat ala mazhabi ta gurbata masa tsarin da ya ajiye na raban gado wani abu ya faɗo to ina ake samun ita kuma matsala asdariya har yau ita ma dai ana samun ta idan mata ta rasu ta bar miji ta bar uwa ta bar kaka da kuma ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su ba idan ka zo rabon gadon miji zai ɗauki ɗaya bisa nawa an bar miji mace sai ta rasu sai ta bar mijinta ta bar babarta ta kuma bar kakanta ta bar ba kakanta da kuma ƴan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma da mu ɗauka ta bar ƴan uwanta wanda suke uwa ɗaya ita kaɗai ake da bukata afuwan ba ƴan uwa ɗaya uba ɗaya ba ƴar uwa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ba ƴaƴa su ne kaɗai abin da aka bari ga miji ga uwa ga kaka namiji ga kuma yar uwarta wadda suke uwa daya uba daya shakikiya kenan ko wannan kowanne a cikin Allah ya ce ga rabon gadon shi duka cikin kowanne Allah ya kaddara masa rabo shi miji anan yana da nawa yana da ɗaya bisa uku yana da ɗaya bisa jikai duk da bai wannan wanda ta rasu ba ta da komai a cikin rabon gado ba ta da 'ya'ya shi wata fa ɗaya bisa shida guda nawa guda nawa to ita kuma ka'idar tana cin ɗaya bisa shida da idan ƴan uwan sun kai guda biyu ko sama da haka yanzu guda ɗaya ce ita kaɗai a lokacin shakika ɗaya bisa nawa ba ta ɗaya bisa uku to idan ka ba wa miji ɗaya bisa ɗaya bisa biyu ka ba shi ka uku kai tsaye ko in ka ba wa uwa ɗaya bisa uku ka ba ta kaso biyu a cikin shida ka ware nawa kenan biyar ko nawa ne zai gudu ba kashi ɗaya bane ba to uba nawa ake ba shi a rabon gado ba ɗaya bisa shida ba sai aka ce to tun da kaka ne yanzu a matsayin uba to zama wannan zancen surutul baki ɗaya bisa shida za ka ba shi sai ka ba kaka ɗaya bisa shida nawa ya rage a dukiya babu komai ko to amma kuma an ce idan magaji ya rasu bai hida ne bai hida uba bai hida ƴaƴa sai aka ce ƴar uwa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ta kuma tana da ɗaya bisa ita ma rabi ɗaya bisa shi na dukiyar to kuma ya ƙara ina za ba ta ɗaya bisa biyu da Allah ya ce a ba ta babu inda za a ba ta ko sai sauran malamai suka ce ita ban haƙura za ta yi abu ta kalin zaɓu da zai rubuta sami shi ne in rabon gado ya kare ga masu ƙarfi shi ke nan wanda ba su da ƙarfi tafiya za su sai aka ce to ɗan uwa da suke uwa ɗaya tafiya za ta amma ya aka ce to ita kuma ai rabo Allah ya ce a ba ta alƙur'ani za ka yi da rabon ta in ka je gaban Allah ta za ka yi ta hana sai aka ce a'a to a ba ta rabon gado sai aka yi da kuma a ba ta rabon gado to nawa za ka ba ta ɗaya bisa biyu za ka ba ta ita ma rabi za ka ba ta ko to kaddara yanzu ta ba ta rabi za ta tashi kuma rabanta ya fi na ƙasa ita kuma ka'idar rabon gado har yau rabon ƴar uwa wanda muka bada misali yanzu da namiji ko to rabon ƴan uwa ko bai ita rabon kaka ba to zan ka ba ta rabi ya fi rabon kaka ya za a yi kenan ko dai ka hana ta ga qur'ani ya ce ka ba ta ko ka ba ta kuma an sami mai da rabon ɗaya ya fi rabon uba ka iya cewa haka sai zai rubuta da yanzu abin da za a yi tunne wanda din ta gurbata tunani rabawa uwa ka baki ita ba ta ɗaya bisa rabu mutum ma ba ɗaya rabi uwa ba ta ɗaya bisa uku sannan kaka ba ta ɗaya bisa shida in ka raba kowa ya riƙe a hannun sa ne ka kwato na kakan ka kwato na ita wannan yar uwar sai ka sake kwatsa ne ka raba musu kuma sai zama to kakan ya ɗauki ne biyu yar uwar ta ɗauki ɗaya le zakari nisu da hafin sun tsaye duka kowane uba ne ya danganta su da da mamaci to wannan ita ce malamai suke kiranta al-mas'alatul hadariya saboda ta gurbata tsarin da zai ibnu sabi ya kawo a cikin bangaro wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace wannan ba dan tsunguye ne muka zo cikin karatu insha Allah za mu tada da billahi billahi da misalin sadaki dake insha Allah ta'ala sai muhadara ta bakwai sai ma da yace ahkamur raddi to fa hukunta hukuntan maimai ai mun sai da ake noman fili da maimai ko sanno ne gona kuma ka sake dawo mata ko a raban gado ma ana haka ka raba ka ba mutum kuma ka sake dawo ka sake kara masa to ina da ake wa mutum maimai ka bashi ka kara masa akwai dadi ka ga ya matsala ya babban da matsalolin baya matsalolin baya da kaga ke daukowa ka taho alƙali raba ce bakka wata kar mutane sun ga lokacin da kai rance ka je ka fi wajen ka ka sha dariya ko to wannan ne kuma kana tsammanin za ka samu naira talatin alƙali ce ga raban ka talatin kuma ba za a ƙara ma da naira goma sha biyar a ina ne ake samun maimai a cikin raban gado ya ce wal aulu da kuma tazarki ina ne ake samun matsalar tazarki shine asalin gadon ya kamata a raba shi ne da shida amma sai a raba shi da bakwai ko a raba da takwas ko a raba da tara kaga mai darajar sai ta ragu madadin a raba muku abu gida shida sai aka ce a raba muku gida tara sai ya ragu madadin a zuwa ɗauki uku bisa shida sai aka ce ɗauki uku a cikin tara dole abin ya kai za ka samu ya yi ƙasa ko to ina ne ake samun tazarci shi ne a wannan al'aunin shi ne asalin abin da ya kamata a ajiye jigon matsala to sai a zarta madadin shi da sai dawo bakwai madadin shi da sai dawo tara madadin shi da sai dawo takwas ranar ake samun wannan matsala ta ta zarta wal usulun da ta ulu sanan wani jigo ne ake bari ya zarci wanda shi ta ulu sanan wani jigo ne aka zo da bangado baya zarcewa shi ne inda maza da alkabo misali wanda duk suka yi farabar da suka zai sun san matsala na isiyan ko a kawo lamba a ɗoro ta kasa a kawo lamba a ɗoro ta kasa a kawo ta lamba a ɗoro ta kasa sai a ja layi ko da ce dukkan su sai za su yi ga cikin wannan da ta mafi kankantar lamba da dukkan su za su yi ga ciki to haka ake rabon gado in ka zo ka aje wannan Allah ta bai da bisa biyu to rubuta wannan ɗaya bisa uku rubuta wannan ɗaya bisa hudu rubuta wannan ɗaya bisa kaza rubuta in ka ja layi ka ga wannan dukkan lambobin wanne ne mafi kankantar lamba da za su shiga in ka ajiya ka ka sauyi ne jigon da zaka raba gado da shi to akwai lokacin da in ka dora kuma ya gaskiya wannan abin da ka samo a sama misali biyu cikin shida ta shiga ka uku ko sai ka ce uku plus shida cikin shida ta shiga sau nawa sau daya kamata in ka kare ka ga six over six ba a yi daidai ba don ka tantar sabon over six akwai matsala kenan ko don ka tada sabon overseas jigon ya fi kasan da za a samu ya kasa kasan da za a samu ya za a yi to ita ma kasan ya ka dama ya kace to wanda zai raba da ita ba za a raba ita bakwai da ka dama sai ka ya fito 8 over 6 in ka raba gida da ya kasa mu kusure sai mutum biyu sun tashi da su kaso ko kuma an samu babu kaso guda biyu to ya ka dama kasa sai ta dawo 8 over 8 misali to wanda yin abin da suke kira audu a wajen raban gado to akwai jigon da yake iya damuwa akwai jigon da kuma ji yadda ka juya baya damuwa daidai da daidai yake fita to ni ma kamata a cikin rabon gadon ka zo ka gane kenan da ka juya kake sai ai ba za a samu ni adadin abin da za a samu ya fi yawan jigo ya kaga dama yana cikin abin da ake dama ya kaɗa ma wannan ita ga an ce ah to wannan ma adadin abin da za a samu ya fi yawan jigo kuma ya kaga da wannan matsalar ba a dama ta to ku tura ne a da zabin ku kuma ka sake da insha Allah kun da za ga ya fito daidai da daidai shine amfanin ka san wace ce ake damawa wace ce ba a damawa sai mala yace ma al amsilati alaiha tare da kuma buga misali a kan su ta al muhadaratu sanina latta ta takwas sai ce hukumar hisab shine kuma hukuncin hukuncin lissafi ya ake gano asalin matsala din wa ma'rifatu usulul masail da kuma sanin tushen matsalolin da ake raban gado da su wa tariqatu tafsiha da kuma yadda ake gyara su shine wani misalin da nake ka san yafi yawan jigon su ake gyarawa su dawo sun daidai da daidai shine abin da zai jawo ɗalibansu a cikin muhadara ta takwas sai yace al muhadaratu tabi'a sai yace al munasakat wa tariquha al munasakat shine tafi in zauna ko raban gado ne aka zo ba a raba ba har mai gadon ya mutu shi wanda zai gadin ya sake mutuwa kare kenan wani ne ya tashi wani ya zauna a gurin to in ka zo da bangado ka kace irin wannan ya ake mashi almunasafat ya ba mutane da muke da bangado a yanzu mu muka zo da mu ta sauki wanda ne mutu eh da waye da waye magadansa da A ne da B da C da D ba robu sai mu raba A ga nata B ga nata C ga nata D ga nata ya kai dai matsalar D ya mutu tunda zuwa ya magadanci da wane da wane da wane da wane sai ka sake rabawa sai ta to ai a cikin magadanci din ma ai wancan da suka shiga da ni ma ka baya mutu shi ma ka koma cikin da bangaren sai ka sake raba kaga mai sauki ne ka uku kai ko to su kaidan raban da ne wane ya kamata ya shiga do masu gadan sa A da B da C da D ne amma ji ya mutu to zuwa ya magadanci da E da F da G da H H ya mutu zuwa ya magadan H da I da J da K kedin ya mutu kowa magadan sa da R da M sai ka ga layi haka to suke fitar rabon garan sa haka din ana kallo kuma yana furtawa a ƙasa haka zai fita na kowa da kowa wani kuma da cikin wani ba to yi na rabon garan su kira shi almunafiqat ila tafi in zauna ko to ya ake rabon garan munafiqat da kuma ta'arifin shi wa tariqatu istikhrajiha da kuma yadda ake shiro da tsuwar zuciya mal amsilatu tasdiqiyya tare kuma da misali a aikace wa bahasu takharud da kuma bahasi akan takharud menene ko matsalar takharud a gado fita da kwale ya ake fita da kwale a gado ka zo za a raba gado mutum goma ya kamata su ci gado sai wani ya ɗauki alawa saku da to ko baban ya mutu yana kan deman minti ya ce ni a bani wannan na fita don ya ɗauki wannan deman mintin ya fita to ya za ka gane ka sansa kuma ya za ka raba a san kan sauran uwan da ya bari kaddara mutane ne mahaifinsu ya rasu mahaifinsa ya taɓa zama a kaduna ya bi gina wani gida da yanzu da ɗaga shi za a yayi miliyan uku sai ya dawo gumal sai a bi 'ya'ya guda tara sai ɗan kaduna tara 'yan gumal ko dan kadunan san sosai ya zama ma'aikatan gwamnati ko ya zama kasuwar kuma dan kasuwa da kudin da komai ga gidan gawaban sa yana zaune aro a nan kuma kuma yana da gidaje sun fi ɗari inda siyasa za ka yi sun fi miliyan ɗari wancan gidan muka ce zai nawa miliyan uku ko da ya zo aka gama jana'iza aka binne su sani zan koma amma gidan ku na kaduna ko gidan mu na kaduna na zaune sauran ku raba Allah ya sa muku albarka ya yake gidan ko to ya ake irin wani in mutum ya yace kasansa a gado ko ɗauki wani abu daidai da kasansa ko ya kasa kasansa ko ya haura kasansa kai mai rabon gado in kuma za ka da sauran dukiya din matsala ke ko shi ya ka amfani ilimi kenan wani lokacin ka ji matsalar to duk lokacin da ka ɗau matsala ka san akwai matsala irin wani da haka alal akalla ko ka warware ta ko ka je ka tambaya inda za a warware maka matsala din Allah ya sa mu dace a raba da ya kwatsa ko a dubaraka to wata kila mutum ko dabara da mala ba masu karatu ko sai yace al muhadaratul ashira muhadara ta goma sai yace tawritu zawil arham ba da gado ga ƴan uwa da suke bangaren uwa duk abin da ake a raban gado ƴan uwa da suke bangaren uwa mutum ɗaya da yake cin gado sunan da ƴan uwan da suke uwa ɗaya da su ko to suna suke haɗuwa su ci gado to amma yanzu in aka rasa duk masu cin gadon kan a duniya ya da bangaren uwa suna ake kiran su zawul arham yanzu misali baban babarka ba kakanka bane yana cin gado ko ba cin gado idan ka mutu baban babarka zai shiga ranka na ba zai ci ba ko me yasa ba zai ci ba saboda kaddara ta mutu in ta mutu ya za a yi ba zama kakanka ba ta bangaren kuwa ko zai shiga da ko ba zai ci ba ba za a ba gado ba ko to sai aka rasa kuma duk duniya baka da kowa ka ganka na bangaren kuma ya za da dukiyar a wata da bane a kai ta baitul mali na to da baitul mali da kakanka na bangaren kuwa wa ya fi kusanci da kai da haka dai za mu zo mu ji su me dalilin da yake sa ƴan uwa na bangaren uwa wanda ba sa cin gado me yasa ake dawa a basu gado kuma in za a basu gado da wani tsari ake basu da irin tsarin da ake ba ɗan uwa na bangaren uba ake basu ko kuma da wani tsarin na daban ake basu sai ce wa mulhaqun da kuma dai abin da aka sake dan farawa a cikin wannan muhabara din an ahkamul kunsa dangane da hukuntan hukuntan kunsa akwai abin da malamai suke kira shi kunsa mishkin ko ba wai kuma ce mace mata maza me tsare ki biyu namiji ne mace ne dan an bada bangado da ra'ayi namiji za a bai ko na mace na ya za a gane ka aure shi ya aibu kuma ya aura ya aibu ai duk gane ta fito biyu ko aka ce ana daura alhaji wani aure an aure shi saboda ya ga Allah ya bani kofa irin ta mata aka daura aure aka bada sadaki aka je kuma ga yaji yi bayan wata tara ya aiko yake to kuma tunda yana da tsaye ma baran sake jarrabawa ya ka sake daura masa aure kuma ya aure ya gidan alhaji wani bayan kwana uku ko daya ga ya bata ciki namiji ne masa ne aiko tunda an masa ciki kuma ya yi ciki ya za a yi kenan irin wannan wadai da gaske ko da aka aiki yaro sai a gani ya fito ga kafiyar maza kuma ga kofar mata a duk magana mata kare tun da ai wasu aka yi ko tun da wasu tsadi aka gani ga kaciya kuma ga tsaga don aka zo rabon gada irin waɗannan ya za a yi kashin mata za ka bai ko kashin namiji za ka bai ko kashin ko tsakiya shi ba na namiji ba shi ba na mace ba wanda ya fi karfi ko da ya fi kamar mutar da wanda ya fi karfi za a kalla a baki kuma za a gano wanda ya fi karfi na yana da nono yawa kaga yana da kaciya kuma ga tsaga irin ta mutum kuma sai a ga nonuwa su fito dumu dumu sun suka kirje shi kaga na fi karkata kenan kuma ga maganar mata ga tafiya irin ta mata kaga ya fi karkata kenan bangaren ina a ga inda likitoci yadda yake da yanzu su bar idan a tana tayi da bangaren kuma ya gaba ne ya gaba na mace to amma matsalar hidda da ka zo za ka yanke sai hanga ya gane fa ubansa biloniya ne in ka yanke kuma rabon mata za ka ba ya za a yi tahiri ya ba ya fi san bangaren namiji ya za a yi duka dai malamai sun tattauna matsala in muka za mu tattauna ya ake rikici idan riga da wani rikici ya hada da kunta ya ake da shi walham haka lokacin da aka mutu akwai ciki don aka zo da ciki in aka tashi gaban gado ya za a yi da wannan ciki wal mafqud da kuma da rewa ya riga aka yi kawai aka ce baya nan shekara talatin sai baban su yalo in ka tara bangare za ku yi da shi a baya nan za ku raba ko a yana nan ko akwai hukuncin da aka ajiye baya nan ko akwai hukuncin da za a ajiye yana nan shi da dai hukuncin mafus wal garqa da mutanen da ruwa ya fiye family da guda suka hau jirgin ruwa kawai tambal tambal tambal kawai jirgi ya kifa aka je aka yi iyo aka kawo su bakin ruwa duk aka jera wannan fa aka ce wannan ai kaka ne wannan fa uba ne wannan fa ɗa ne wannan fa wa ne wannan fa ƙane wannan ba shi wannan fa jika ce duk kaga babu ne ka haɗa ku to a wannan taron da ka fito waye shiga da wani su ne gafa wanda ruwa shi ya su wani hadin ma da kuma wanda gini ya zubo musu kuna kwanta a ɗaki ana ruwa kawai yin kawai ɗaki ya faɗa ko mota ta wuda ta wuda ta wuda ta wuda to za a yi tare a wannan rikicin gada na wa za ka ba wa za ka hana uba za ka ba ka hana ɗa tunda kana da yakinin tabbas ɗana zai fara mutuwa ko kuma ɗa za ka ba ka hana uba tunda ɗa ya fi kwalin rai ko ya za ka yi wajen rabon gadon shi ne dai matsalar da zai tattauna ta ƙarshe sannan kuma akwai hanyoyin da malamai suke ta bi kamar wata shari'a da na gani kwanakin baya ta ban sha'awa har an yi hafiz a kanta a cikin kwafin shari'a da ake fitawa su ma mota ce ta yi accident da mota ta yi hadari duka gaba daya suka mutu ko mutumin yana da gidaje a Abuja yana da gidaje a Kano yasa ɗaya tak a duniya da matarsa kwaya ɗaya akwai uban matar shi ko akwai ƴan shi jikarsa kenan ko duk da anan in ya faɗo da wani ɓangaren kaka zai fito na ɓangaren uwan da baya cin gado ko sai aka kai ƙara kotu su ƴan uwan mamaci suna kilemin cewa da mijin da matar da ƴar duka lokaci ɗaya mota ta kwanse ta saka mutu in wannan ya tabbata waye da shiga da kenan ƴan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya su ne za su gaje dukiyarsu da haka yanzu ka kai ƙara wajen alƙali duka wannan mota tare ta kwankwaɗe su tare suka mutu shi kuma uban sai yake ce a'a wanda suka zo suka bambare motar sun ji lokacin da matar take cewa a duba mata yarta a duba mata yarta kenan me ba tare suka mutu ba kenan ko akalla an tadda uban a mace an tadda yar a mace amma ita fa tana nan da rai kenan ko da aka yi da alƙadi ta da bangado dole ne an fitta kasan mata tun da an same ta dare in an fitta kasan mata wa zai shiga do uban zai shiga do da aka aka kaiwa alƙalin ya kutanci suka ba da shaida ɗan sanda suna tsaron hanya suka ba da shaida cewa tabbas sun tadda su a mace wanda suka taso daga masallacin juma'a suka ce tabbas sun ji lokacin da matar take so a duba mata yarta alƙali sai ce to shi zai karɓi hukuncin ƴan sanda tunda su ne shari'a ta ajiye don kula da irin waɗannan ayyuka din su waɗancan mutanen da suka ce ai lalle sun ji lokacin da matar take cewa a duba mata ita ko na mai kama da haka wa ya sani ma mutanen kirki ne ko mutanen kirki ba ne da wanda ya kalla sai ya rudi cewa duka sun mutu lokaci ɗaya sai shi kuma wannan uban matar sai ya addinin alƙala a tulkur ne suka ce to a sake kallon shari'a suka kalla duka akan ce su ake so a gane shi da ya kamata a karba su kusa wasu da suka ce su kuma shaidar da za su karba za su karbi shaidar waɗannan mutana me yasa za su kalli shaidar su yace na farko dai alƙali ya ce ya kalli shaidar waɗannan saboda su ne gwamnati ta ajiye don kula da irin waɗannan ayyuka kula da haɗarurruka da komai ko sai ta ba inda gwamnati ta ajiye yan sanda saboda yan haɗari ta fara dubawa ya mutuwa bai mutu ba ba ajiye yan sanda ba saboda wannan yace na biyu kuma da yace ba a gane ba su wanda suka bada shaida wannan mutanen kirki ne ko mutanen kirki ne aka ce alƙalin ne bai lura ba wannan suka bada shaida mutanen kirki ne saboda ne sun bada labari sun dawo daga masallacin juma'a saboda aka mutanen kirki ne to kuma yan sanda sun bada shaida suna zaune a kan bin musulmi ne amma abin da karfin kalato tun da musulmi ne ran juma'a suna zaune a kan ganci suna jira ya haɗari su ba da eda ba mutan arziki ba ne ba da wallahu ta'ala ala so yana zai yana daga cikin gurin da za ga dole kwakwalwa ce take aiki dogaro da duka ga Allah madaukakin sarki duka matsalan shari'a lalibai ne da hujjoji amma ya kayata ka san wata hujja ya kamata ka karba wata hujja ya kamata ka jefar to kai ma idan ka zo kana raban gado sai ka tada waɗannan ruwa ya cinye su waɗannan ɗaki ya zube musu amma wata za a iya samu irin wannan ya faru kuma ga shaidu wane ce sun mutu wane ta a wane ya yi magana cewa za ka a matsayin ka na alƙali ko za ka a matsayin ka na mai raban gado duka dai wannan malamai ba su bar gurin haka a buɗe ba duk sun tattauna za mu tada a cikin littafin insha Allah ta'ala malaka lokacin da ya gama aje wannan hukkata rubutun shi yake ta hurratu rajab a farko farkon watan rajab ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar hijiriya yau shekara talatin da biyu kenan da gabatar da wannan muhadarar da ɗaliban shi Allah madaukakin sarki ya samu dace da al-muhadaratul ula ga kuma lokaci ya gabato tunda ko ƴaƴan muhadara muka ce za mu fasa wata kan lokacin ya dan ja mu da tsawo da haka yana gama dan hakura da yar ita ma dai da wuce gabatarwa ba dai kenan ko akalla dai mun tsiri abubuwan da malamai suke tattaunawa akan matsalar raban gado kafin ma abu a fasa kuma ko insha Allah ina da yakini zaka ji ilimin ka ba irin na da bane dangane da matsalolin da suke rike da raban gado ko Allah ya sa abin da muka faɗa ya zama to mai amfani ya amfane mu duniya da lahira wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana dan mu gyara mai mai aiki da abin da ya dace ban sani ba ko akwai ne tambaya ko wata matsala wallahu a'lam wa alaikum assalam na'am eh na'am eh za mu kada insha Allah bai dace ba gaskiya mamaci yana rakuwa abin da ya dace shine a duba me ya bari na bashi ko abin da za masa na farko ile ya za a binne shi ya za a kai masa kabari inda ake haka kabari na saidawa kenan ko ya za a kai masa likafani ya za a biya masu daukan shi wannan yana abin da ya kamata a fara fita a cikin kuɗin shi sannan sai bashi sannan wasiya idan an fita wannan ukun kai tsaye abin da za a yi ne raban gado wannan an raba ma ran da ya mutu ba laifi in an raba bayan kwana uku ɗan raɗaɗin ya wuce ba laifi bayan sati ba laifi a akwai masu bashi akwai masu kaza akwai masu kaza za a jira da za su kawo bashi ko za a jira da za su karɓi bashi akwai lissafin kanti akwai lissafin kamfani akwai fansho akwai gratuity akwai wane ne in an gama lissafawa a jira gobe da wani maslaha wani ina abin da ake da bukata amma in dai ba wani abu da ake jira kamata a ba kowa nasa Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na eh na eh ba dole bane a maida su kuɗi akwai abin da zai rabu tsakanin magada in zai rabu tsakanin magada ka raba wata ce za a iya shatawa to in zai iya shatuwa a shata musu in ba zai shatu ba to sai a mai kima inda wanda yake so sai ya ɗauka a cikin gadon sa ko dai a mai tuku ko ya tuku in duka ba zai yi ba to sai a sai da shi a waje sai a kawo kuɗin a kwasa sai a biya ku ya danganta da abin da zai bada maslaha yi ake kallo insha Allah na alaikum assalam eh bare kwa ba ya sha ba kuma kamfanin nefa ana bin shi ko wata kira Allah tanka yace ina kuɗin yan wuta a biya nefa kuɗin wuta sai ya mutu bai biya ba ko abin da ya dace ne ku kalli kan bitin sa nawa ake bin shi sai kira manajan nefa ku ce to ga bitin baba mu amma dai muna ga da zula din kuma ya rasa muna son mu raba gado ya za a yi sai suka muna ga akan sauko da kuɗin ya dawo ka ba ya kuwa da ku biya masa tunda shi ya sha in kuma kunya da wanda ya gashi gidan to duk ɗin ya dawo kansa shikenan yaron ya zama abin da kuka ya tulle muku Allah kan to abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana daidai dan aikin da abin da ya dace din alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin